أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تشي توريكم to ga ka'idanmu nan ka'idanmu tana cewa at-tauriya an yadhkura al-mutakallimu lafzan mufradan lahu ma'nayani shine mai magana ya ya ambato ko kuma ya kawo wani lafazi guda ɗaya alhanin yana da ma'anona guda biyu zahirun gairu murad ma'ana na farko shine ma'ana na sarari wanda ke ba shi ake nufi ba wa ba'idun sannan ma'ana na biyu kuma shine wanda ke mai nisa khafiyun koyayye wal murad alhali shi ake nufi shi ake nufi lafazi ne guda ɗaya za ka kawo yana da manona guda biyu akwai ma'ana na sarari surface meaning akwai kuma ma'ana na ɓoye inner meaning ko deeper meaning kun ga wannan kaman a wajen idioms na turanci su ma haka ne he kicks the bucket zaka ce ya buga bucket eh ya mutu kenan mana he kicks the bucket to kaman haka ne wata rana ina tare da yaro na yayi laifi yana ta damu na haka ne ina karatu sai ya taba wannan ya taba wancan hala shi wannan wannan sai ce idan ka sake zan baka kashi ya tsaya ya jure kalle sai suna ba kashi in ka sake sai murmushi ya ce ba zan ne zaka bani kashi ya bazan bazan ci ba ka gani sosai kuwa to irin shi ne na za kawo lafazi mai ma'anona guda biyu akwai ma'ana na sarari akwai ma'ana na boye musamman shimfiɗa da mutum zai yi tun a farko sai a ɗauka lafazi na biyun nan ga ma'anansa saboda wancan shimfiɗin da aka yi a farko to alhalin ba wannan ba ake nufi ba to al'amfila ga misalanmu nan ƙala sirajuddin warraq sirajuddin warraq yake cewa wani waƙi da ba misri shi ne ke cewa asunu adima wajihi an unasin liqa'ul mauti indahumu عندهم الأديب ورب الشعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب أصون أديم وجهي إنا كاري fatar fuskata daga sane sun ko asawun karewa ina kare fatan fuskata an unasin gaban waɗansu mutane waɗanda su mutanen nan liqa'ul mauti haɗuwa da mutuwa indahun a wajen su al'adibu shi ne adibi adibi wanda ke mai fasaha na halce wanda yake iya saƙa magana cikin uslubu ba daban-daban masu ƙayatarwa wa rabu shi'ir indahun gogagge wajen waƙa a wajen su bagidun abinki ne to kagadin na ce bagidun walau wafa bihi walau wafa bihi lahum lahum habibu to kaga tana ce bagidun abin ki abin yin fushi habibun fa za ce abin so ko a yana nufin habibun aus ne wani mutum mai suna habibun aus shine ke nufi anan shine ke cewa wa rabbu shirin dahum bagidun mawaki a wajen su abin ki ne abin fushi ne ba sa san shi ba sa kin suna kin shi walau wafa bihi lakum habibu ko da habibu na aus ya cika musu alƙawari da shi to ina al-lafzul muwarra huna habibun yanzu kaga tunda ce bagidun abin ki disliked abin ki to bagidun sai habibun sai mutun ya ce abin so no ba ba abin so bane kaga huna ذكر لفظا مفردا وهو حبيب ولفظ هذا حبيب هذا له معنيان كون غني حبيب بمعنى محبوب حبيب بمعنى محبوب هذا هو المعنى الظاهر بدليل التمهيد بلفظ بغيض ولكن هذا المعنى الظاهر ليس المراد وإنما المراد هو رجل اسمه حبيب nan ya kawo lafazin habibu wanda kina da ma'anona guda biyu habibu masoyi habibu wani mutum mai suna habibu na aus to kaga saboda shimfidan bagidun da aka yi a can kai tsaye mai sauraro da zanen ya ji ce kawai walau wafa bihi lakum habibu ko da wani masoyi ba masoyi ake nufi a nan ba yana nufin habibu na aus ne to shine tauriya ka kawo lafazi guda ɗaya lafazin yana yana da ma'anona guda biyu ma'ana na zahiri ba shi ake nufi ba sai ma'ana na ɓoyo na ɓoye to shi ake nufi kenan kun gane to Allah ka samu dace wa kana nasiruddin al-hammami nasiruddin al-hammami yake cewa abiyatu shirika kalqusu riwala qusura biha ya uku ومن الأجائب لفظها حر ومعناها رقيق أبيات شركة كاي gaskiya waƙoƙin bai abiyat din da ke cikin waƙoƙinka kalqusuru sun yi fuka maka da benaye kaman benaye ne wala qusura ya uku biha amma ba benayen da ake wahala wajen hawan su ba da ka'aka ya uku wahala yasubu suduha amma ba benayen da hawan su yake hawa kan suke da wahala gaske ba wa min al-ajaibi kuma sai idan to yana daga cikin abin ban sha'awa malam lafzuha hurrun abiyat din dake cikin waƙoƙinka yaya ne wa ma'anaha amma kuma a ma'anonin su raqiqun suka ce bawa ne a ba raqiqu ake ake nufi anan ba bawa ake nufi ba ana nufin al-lafzu sahal sai dai ma'anan su mai sauki ne shi ne ma'anan hakiku kun gani so nan ya kawo lafazin mufradin huna zakara lafazin mufradin wa huwa rakikun wa hadha lafzu lahu ma'anayan an ma'ana al-zahir bi ma'ana ba'id bi ma'ana al-abd al-mamluk wa huwa ghayr murad li ajli tamhidi tamhidihi bi hurrin duk wanda ya kalla hurrun wa ma'ana haraqiqun hurrun da to riqiqun zai ci bawa ne kawai a ana nufin mai sauki eh mai sauki ne mai sauki wanda za a iya fahimtar sa wa kana shabu zarif wani saurayi abin so yake cewa shine Shamsuddin bin al-Afif at-Tilmisani shi ma kwararre ne a zamanin sa wajen waka to shine ke cewa tabassama fagrul lawzi an tibi nashrihi wa aqbala fi husnin yajillu anil wasfi halummu ilayhi bayna qasbin wa ladhatin fa inna gusuna az-zahri tasluhu lil qasfi tabassumu fagrul lawzi al-lawz na wani fure ne tabassumu murmushin fagrul lawzi murmushin wushirya shi ne sagro wushirya na hakori teeth gap kun gani murmushin wushiryan wannan furilaus an tsibi na shirhi yana bayyanantuwa ne da kyan kamshinsa wa aka balafi husnin za ka ga da lokacin da ka hange furen nan za ka ga ya gabato maka ya jillu anil wasfi yana girmama wajen iya siffanta shi ma'ana ba wanda zai iya siffanta saboda kayansa da kanshinsa da kyansa halin mu ilahi to koyo himma ku tafi zuwa gare shi halin mu ilahi koyo himma zuwa gare shi bai na kasfin tsakankanin kasfin tsotso waladzatin da jin daɗi fa inna gusunar zahari saboda abin nan rassan fa inna gusunar zahari saboda rassan fure tasluhu lil kasfi sukan yi kyau kaga nafisin alkasfu nan yana da manuna guda biyu akwai alkasru karyawa kun gani Allah na mummi ina nafisin cikin alkurani akwai likas akwai kasu a cikin alkurani to sai lalibu idan akwai to sannan kuma akwai ma'ana na biyu shine allaibu wallahu allaibu wallahu kun gane wasa da wargi alƙasfu kenan to tunda ya kawo ƙasmin afwan ya yi tamhidi da lafazin gusun kai idan ka zo sai ka ce fa'in na gusunar zahari saboda rassan fure tasluhu sukan iya ingantuwa da mene lilkasfi karyawa no ba karya yake tabi ba abinda yake nufi shine sukan yi kyau da wasa e lafazin alkasru shine allaibu wallahu sosai kwa ko mu a hausa duk muna da shi e ku je ku shawo mun kan yaran nan kaga yanzu wanda bai sani ba zai sai zai kama kan ne kile tsotsa ko kuma zai sai ta sa za a sha kan ne a ka gani a ji a eh yawwa shi bakin kasuwa eh zai iya dauka zai iya dauka saboda baki na da ma'anuna guda biyu ko to amma kuma ko da ke baki wannan baki wannan kuma gefe ko kuma cikin kasuwan eh zai iya dauka tunda yana da ma'anuna guda biyu eh sosai kuwa Allahu alam wa alaikum salam wa yursala ilaykum qasifan min ar-rihi sosai kuwa ita ce insha Allah ta'ala to sai me kuma kace ce mana gaba atibako antithesis kenan ضدية المعنى ضدية المعنى كذا لفظا guda biyu masu masu ma'anona kishiyan juna kun gani bayan na tashi sai kuma na zauna tashi zama kun ga ai kishiyoyin juna ne ko to ka zo da waɗannan shi ne abinda suke nufi da abtibak wa in ka ne aka suka shi biyu abtibak malin ya ce a ƙa'ida abtibaku aljam'u baina shai'i shi ne a haɗa tsakanin wani abu wa duddihi da kishiyarsa fil kalami cikin magana tsoho nau'ani shi kuma nau'i biyu akwai tibakul ijab akwai tibakul ijab wa kuma lam yaktalif fihi diddani shine idan ba a samu kishiyoyin junan sun saba ma juna ba ijaban wajen tabbatarwa wa salban da kuma korewa bayan na tashi sai na zauna kaga tashi zama shin ai kaga wani bai kore wani sai kishiyantar juna ko suka yi ko? alhamdulillah kana labari na kan mutane guda biyu ɗayan sai ka ce shi na ɗayan na ƙoƙari ɗayan kuma baya ƙoƙari ɗayan yana yin ƙoƙari ka mene nan ka tabbatar ɗayan kuma baya ƙoƙari nan mai gari ka kore kaga kishiyoyin juna ne amma ɗaya na ɗaya an kore ɗaya yi to shi ne taimakon salbi kun san salbi shi ne cirewa gusarwa tibaqus salbi wa kuma makhtalafu fihi diddani shine idan ka samu kishiyoyin juna sun saba ma juna akwai tikar da ruwa tsakankanin su ijaban wa salban wajen tabbatarwa da kuma koriya ga misalai nan zamu iya gani a cikin amsila qala ta'ala Allah ya ce wa tahsabu wa iqadan wa hum rukudun dangane da ashabul kahfi zaka zaci cewa idan gan zaka zaci cewa iqadan fa a farke suke wa hum rukudun alhanu masu bacci ne kaga a farke bacci kaga kishin juna ne nan yawwa to wani wannan zai zama ibaku salmi ne koko ibaku la ijab ne kaga ijab ne ko tunda ba ɗaya bai koro wani khairul mali ainun sahira li ainin na'ima khairul mali fiyayyen dukiya khairul mali fiyayyen dukiya an sahira shine irin da aka samu mai fira wajen kokarin kiyaye a wani abu da da da da aka mallaka li'ainin na'ima ga ido wacce take mai bacci a ganin zamu ga ma'anona guda biyu ainun sahira akwai kuma ainun li'ainin na'ima ko to kaga ainun sahira ido mai bacci wancan kuma a mai fira ga na'ima kuma ga mai bacci to nan ne aka sami tibak din aga tibakul ijab kenan li'anna al-ma'ani li'anna kila al-ma'anayni lam yakhtalifa ijaban wa salban wa inna ma kana ala dhiddi ala dhiddiya wa kana ta'ala Allah kuma ce to an gama da wancan fa tibaqul ijabi yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna min Allah kun gani yastaghfuna minan nasi kun gani ko kaga na ayan tabbatar ne amma sai aka ce kuma mene gaba wa la yastaghfuna min Allah kaga na gaban farko tabbatarwa ne gaba na biyu kuma salbi ne korewa ne ko to kaga wannan ya zama ne kaga ta bako salbi ne nan duk wanda yake zai wani aiki da sauransu wanda yake na biyar rashin biyayya ga ubangiji subhanahu wataala babu yanda babu ko da ya boye mu mutane amma ubangiji Allah ba zai boye musa kaga ba zai boye ba to na akwai tibakul ibaku salbi anan ko ba ka ba li'anna la ma'anayaini fihima nafyun wa ithbatun wa qala sama'ul sama'ul yake cewa wannan kiru in shi ina alan nasi kaulahum wala yunkiruna alqawla hina naqulu wannan kiru alan nasu kaulahum ishina wallahi mu in fa muka soko duk wanda zai faɗi wata magana wallahi ko mun karfi hujjarsa sai mun musa kuma haka haka kuma haka za ta fi za mu musa mu karyata mu kawo hujjoji kuma namu za a dauka wala yunkirun alqaula amma kuma su ba za su iya musa maganan magana ba hina na kuli yayin da muke faɗanta kaga wala yunkiru wannan kiru na akwai isbat akwai ijab wala yunkiruna akwai kuma menene nafyu salbu shikenan yana yana da sauki wannan shi wannan menene gashi na cikin suratul suratul rum ko menene hum la ya'lamuna a rum ne kuwa ya'lamuna eh amma ba ba nan ba ne akwai shi da cikin cikin alkur'ani ba zan iya tuna ba na yau gashi nan walakin na aksar nasu la ya'lamuna ya'lamuna zahirin min hayati duniya yawwa eh wurin din kenan eh kun gani walakin na aksar nasu la ya'lamuna kaga na an yi nafi ko can kuma sai aka ce ya alamuna zahirar min hajji duniya sai aka isbati to kaga ya zama tibak kenan laha ma kasabat wa alaiha maktasabat kaga ijab tibakul mai wannan sabbi ne ko ijab ne ijab ne laha ma kasabat wala wa alaiha maktasabat to wannan shine karken tibak sai kuma mukabala can gaba to a ka'idan musu suka ce al-mukabala an yi ujabi ma'ana yanyi mukabala shine a zo da ma'anona guda biyu awa aksar ko kuma fiye da haka sun ma yi utabi ma yi kabilu zalika ala tartibi sai kuma a zo da abin da yake mukabalantar haka fuskantar haka a jere za ka zo da manona ne guda biyu idan ka zo da su a jeri gaba kuma sai ka zo da waɗansu ma'anonan da suke mukabalantar waɗannan ma'anonan guda biyu idan muka duba cikin misalan mu zamu ga qala sallallahu alaihi wasallam ansari manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane ga mutanen Madina innakum lataksuruna inda alfazai wa taqilluna inda tamai innakum lallayku lataksuruna inda alfazai duk lokacin da aka samu wani furgici kukan yawaitu ku kawo dauki wa taqilluna inda tamai amma wajen kwadayi ku kuna kankanta kaga innakum sai ce taksuruna alfazai ko to gaba kuma sai kawo taqilluna wani kaga yuqabilu maza taksuruna attama yuqabilu alfaza yana yana da sauki mun gane su ko sai ma nabi kuma wa qala khalid bin safwan yasifu rajulan khalid bin safwan yana sifanta wani mutum shine ya ce wato wannan sukan ce wani sukan ce muqabala wajen tarihi diyatul ma'ana kawai diyatul ma'ana aljam'u bayna shay'ani wa diddihima to yake cewa laysa lahu sadiqun fi sirri shi fa mutumin nan nake magana akan sa gaskiya ba fashi da ma ba fashi da wani aboki fi sirri aboye wala aduwun fil alaniya kuma ba shi da wani abokin gaba a bayyane kaga nan akwai sadiqun yuqabiluhu maza aduwun asir yuqabiluhu alaniya wa qala ba'dul khulafa wa sun wanda ka cikin halifan baki ke cewa man aqadathu nikayatul li'ami duk wanda zargin mugu ke ya zauna da shi akamatu yanatul kirami to lalle ko taimakon masu daraja zai tsayar da shi zai tsayar da shi kaga aka'adat zaunarwa ko akamatu nikayatul li'ami kuma ya'anatul kirami ga gashi nan kawo su kishirin juna wa qala abdul malik bin marwan kuma ma hamidtu nafsi ala mahbubin ibtada'tuhu bi ajzin ma hamidtu nafsi gaskiya ban taba yaban kaina ba alama hamubin kan wani abin so ko wani aiki abin so ibtida'atuhu bi ajin wannan wannan na fara shi daga gajiyawa in dai abu ne in dai abu ne wanda ake son shi a matakin farko ko sai na fara shi cikin halin gajiya to bana yaban kaina wala lumtu hakun bana bana zargin kaina alama karuhin kan wani abu wanda ake kinsa ibtida'atuhu ibtida'atuhu bi hazmin wanda na fara shi bi hasamin da aniya kudiri so kun ganin muna da mene mahammatu nafsi ala mahbubin ibtida'atuhu bi ajizin kaga hamattu lumtuhu mahbubun makruhun sai bi ajizin yuqabiluhu bi hasmin ya fito ko na'am sai kuma gashi nan ga waɗansu misalai na akwai wa yahillu lakum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yahillu da yuharrimu at-tayyibat al-khaba'ith likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum kaga ta'saw yuqabiluhu madha tafrahu ala ma fatakum yuqabiluhu ala ma atakum باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب أغا باطنه ظاهره فيه الرحمة من قبله العذاب أغا ينا da sauki Allah ka samu dace sai kun husnul ta'lil ku duba shi husnul ta'lil shine tambaya ne wani zai maka kan wani abu wanda da a ce ya kula da abin kulawa ba ma zai tambaya makan wannan ba ga abin da ya kamata ya tambaye ka to kai idan ka tashi sai ka bashi amsa kan abin da ya fi kamata ya tambaye ka kai misali muna zaune nan kila mun sa lokaci idan karfe biyar ta yi duk wanda ya shigo ya makara shikenan sai ga wani ya shigo kafan shi da bandeji alama da ya ji ciwo ne shikenan sai mun ta kalle shi shi kai me yasa ka makara ne me yasa ka makara bacin ka san ciwon ba a makara to sai abin ya bashi mamaki ai ya kamata ne tambaye shi menene fa ya me yasa me ka kafa gani to sai bai tambaye shi me yasa me ka ba a shi makaran kawai wanda ke ya kamar ai ga kafa da bandeji tana jini kaga ai kafin ma tambaye shi makara ma ya riga ya fara ya riga ya kamata ne tambaye shi akan mene abin da ciwo ne ji lafiya ko ba ka ba to shi kenan shi da ya ce mishi me yasa ka makara shi kuma da ya tashi ba shi amsa sai ce kai ai malam na sha wahala ba ga hasiri kafa na fushi ba ya kamata ya tambaye shi ne lafiya kafanka da bandeji ko kuma kaji ciwo ne a to bai sai bai tambaye shi kan haka ba sai tambaye shi kan abin nan shine su kawo na alkur'ani husnul ta'lim wajen yas'alunaka anil ahilla maimakon su tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam to mun ga wata yana fitowa karami can sai ya girma ya haske can kuma sai ya rauni sai kuma ya bace menene hikiman haka a sai suka tambaye shi kawai to me yasa watan ke yin haka kun gani shi sai Allah subhanahu ta'ala ce ya kamata su tambaya menene hikiman to sanya ma watannin tukuna to shine suka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ke yi hikimta ke cewa yasalunaka anil ahilla suna tambayen ka dangane da jirajiran wata to kul hiya mawaqitul nas ka fada musu lokuta ne ga mutane ma'ana Allah ya sanya su ne su zanto alamomi da za a iya gane lokaci da lokuta na komai yanzu kaga watan ramadan na tsayawa ta ya za a gane shi ai ta tsaye yawan jinjin wata ko to kamar haka kamar haka shine husn tali mai tambaya ne yi maka tambaya to bisa ga hakika bai kamata a ce ya tambaye ka kan wani abu da ya tambaye ka ba ya kamata ya kalli wani abu ne da ya fi cancanta tambaye ka kai wanda ke tare shi to sai bai tambaye ka kai ba sai ya tambaye ka wani abu wanda ba shi ya fi kamata ba to kai in ka tashi ba shi amsa sai ka ba shi amsa akan mene mene ka ba shi amsar abin da ya fi kamata ya tambaye ka kai shine husnul tali ka'ida take cewa husnul ta'lil an yunkir al-adibu shine a samu wani adibi malamin adibi an yunkira sarahatan karara ya musa wani abu kawai shi ai shi san ba haka bane kawai ko dai yayi hakan karara audiminan ko kuma yayi shi a cikin a dungule cikin magana kai in ka lura da maganar nan nasu zaka iya gane cewa ya fa musa ne ya fa musa wannan abu ne ya me zai musa illatu shay'il ma'ruf illan wani abu da yake sananne wa ya tibi illatun adabiyatin cikin hikima ta adabi sai ya zo da wata hikima ya nuna ga aishi ita ce kawai dalili tarifa mai kyau ko kuma sabuwa jadida tunasibul gardan ladhi ya kasidu ilaihi wanda yake da munasaba ko zai dace da manufansa misali muna zaune nan ko sai ga wani ya shigo da fuska a kumbure shikenan to kaga yanzu dai in ya shigo da fuska a kumburi kowa zai dan tausaya mishi abin da sauransu ko kenan kai kuma suka ce kai wane ne ko kana ban mamaki yanzu duk abin da zaka yi kare ka duk abin da zaka yi zalunci ka rasa zalunci sai kan miya ai gashi nan wajen shan miya an naushe ka gashi nan wajen shan miya an naushe ka fuska ka gani alhamin ya rikishi ya faɗi ne ko ya accident to ƙararren maimakon ya bayyana da dalili a shi sai bi ko systematically ya bi ta wanda fage ko ya ce ayi ya nuna wannan shine illa ya nuna wannan abu shine dalili ga misalai ne zamu iya gani kanal mu'arrifin rasa mu'arrifin cewa cikin rasa wa ma kulfatul badril muniri qadimatun qadimatan ولكنها في ولكنها في وجهه اثر اللقم wata lokacin da yake sha ɗaya sha biyu sha biyu sha uku sha hudu ai yana da haske ko da kama da ƙarfi ko to idan ya zo wajen ishirin da wani abu hasken shi ba zai garguwa ba sai kuma yawa jajajajajajaja to ya ɗan wannan jajajajan shi wannan al-mu'arri al-adib yana inkarin a cewai watan ya tsufa ne shi yasa ya koma yi wannan jajajajen shine ki shine systematically ya fito yake nuna ai alama ne na mari da aka yi masa yace wa huwa wa ma kulfatul badal muniri wannan dan gurbacewan da wata mai haske kan yi yayin da ya tsufa ko kuma yayin da ya kai irin dan daren 20 da wani abu zai fada zai bace ya kusa cika kadima to wannan dan canji canjin jajijajin da yake canja da yake jajijaji din nan wannan ba abu ba tsohon abu ne ba mana yana nufin ya nuna ai nan alamar da can ba shi da ita a yanzu ne daga ba ta same shi walakin na sai dai ita wacce nan alaman afarin da mai alaman mari ne da kai masa fi waje yi fuskarsa kun ga nan an karar adibu illatar shai'i kun gane ko sai ya yi amfani da dabara adabiya fahtala haithu haithu is haithu sta'amala a bara'a adabiya wa ash'ara bi anna tilka al'alama lam takun qadima wa inma hiya haditha wa inma hiya haditha jadida wai ya nuna maka cewa alaman jajajajin nan da wata ga wata da can ba shi da ita daga baya ne ta same shi wai ma har sai ya ƙara fito muka da abin ya nuna maka imanin shi aka yi mutum da an haife shi da hannu da sai ka so ka ba da shi cikin mutane yana tun karowa ya shigo sannan da zuwa kai wallahi na tausaya maka lokacin da kidnappers suka suka kama ka baka shirya daɗi ba ko gane ko so da can baka lafiyayye ne ka amma ki kidnappers nan mugaye ne tashi na san aibata wani yana inkarin cewa mene ba ka gishi da hannu ɗaya ba ne a kidnappers sun suka mashi hannu ko kuma sun suka kuntule mashi hannu Allah ka samu dace mana in ka samu masu baki wajen waka sai dai kawai ka shafa ta a tashi abinda ma wani zai faɗo ya jingina maka malam wallahi tallah malam sai ka zub da hawaye Allah shi kare mu to ibn rumi kuma shi ke cewa amma zuka ufalam tasfarra iz janahat rana yake magana akan rana rana za ka ta fito ga ta da haske da sauransu amma yayin da ta zo fada sai ka ta zama yale yale yale yale to me yasa take zama yalo yalo shine sai yace amma zuka'u kaga ita rana zuka'u ita ce rana amma zuka'u kaga ita rana falam tasfarra ba ta yin fasa-fasa din ta kuma yalo yalo if jana hadu yayin da ta karkatu ai malat wa in jana hul salmi fajnahlaha wa in jana hul silmi fajnahlaha wa tawakkal ala Allah wannan jajijajin da take yi yayin da ta dan karkata za ta fada ba wani abin da ya sa ko illa li firqatin sai dan rabuwan zakal manzar wannan abin ganin magani din alhasan mai kyau to wai yana son ya nuna maka yalayilin da rana take yi da sauransu yayin da za ta fada ba abin da ya sababantar da shi sai dalilin rabuwa da wani masoyi da in ta ganshi take sha'awa take jin daɗi to ya za ta fada ba za ta sake ganin wannan abin da take in ta kalle shi take za ta ji daɗi ba to shi yasa take zama yale yale nan kaga sai ya inkari sarahatan yayi inkarin illa wujudul isfirar na rana kun gane ko sai ki sai karkatar da shi ke nuna wai ai saboda dalilin rabuwa ne da wani masoyi wa kana akhar fi qillatil matari bi misra wani kuma saboda karancin ruwa da aka yi a kasar misra yake cewa ما قصر الغيث عن مصر عن مصر عن مصر وتربتها تو عن مصر zamu ce ko an misra yawa mamnun ne sarbi ko yawa na'am طبعا طبعا ولكن تعداكم من الخجل ما قصر الغيث wannan girgijen watan ya kula da girgije ne dacin yana zubu da ruwa to sai aka wayi gari a wani daminan bana an samu karancin ruwa a ƙasar misra to shi ne ke cewa ma ƙasarar gaisu wannan girgizan bai rage ruwansa ba bai gajarta ruwa ba an misra ga barin misra wato ma'ana bai saukar da ruwa mai karanci a ƙasar garin misra ba wata rubuta da ƙasanta ba taba'an adabi an ce ma'ana ba wai hali ce ta tabi'a ta sa bai iya gaza zubar da ruwa miya ba walakin ta'addakum sai dai menene ta'addanci ne da ya muku min khajalin saboda wani takaici ko damuwa yake tattare shi yana son ya nuna wai saboda wani ta'addanci ne da ya yi yana kunya shi ya sa ya ƙi zubar da ruwa mai yawa a ƙasan bisira Allah ka samu dace to sai kuma lokuta ta karke ne ko? ta kusa da karke ko? ta afuwan afuwan afuwan afuwan wajen husnul ta'lil din nan ainihin ne muku bayanin uslubu hakim ne shi husnul ta'lil shine karra ka musa dalilin wani abu sai ka kawo wani dalili daban a cikin adabi kun gani ko ta hanya adabiya sai ka kawo dalili kan misali da ke nuna mana cewa wata idan zai rana idan za ta fada takan yale-yale ko to ba abin da ya sa take yale-yalen nan sai ba saboda dalilin rabuwa da wani abin so wanda idan ta ganshi ta kan ji daɗi to dalilin rabuwa da shi ne shi yasa ta kan su kuma ta wannan fasa-fasa sabanin shi uslubul hakim uslubul hakim shine ka mukabalanci wani ko kuma ka ba wani amsan tambayan da ya kamata a ce yayi maka sai bai kula da ita ba sai maka wata tambaya daban wanda bai cancanta ma tambaye ka ba za mu zo husun talib din gaba ta'kidul madhi biman shi bizam na'am takidul madhi karfafa yabo kai babu ne biman shi zam kai ba abu ne da wani abin da yake nuna kaman zargi ne wa aka su sai kuma aka san sa shi kuma aka san shine takidul zammi biman shi mad ka kushe wani abu ne to sai ka kawo wani abu da ke nuna kamar kana yabansa ne amma kuma kushewa ne kada dai misali ta'kidul madhi bi man shibin zam ka yaba abu ne amma sai kawo wani abu wanda ke nuna kamar zargi kake amma dai yabo ne kawai da hankula shi ka ai mutumin nan jarumi ne mala ko kuma mayakin nan jarumi ne sai dai kuma mace ne fa mace ne akwai aibi? to mutumin na jarumi ne jarumin gaske ne sai dai kuma talaka ne fa sai dai talaka ne nan fato eh ba aibi ai jarunta to ai talaka masu suka fi jarunta a bisa masu hali ku gane eh kun gane wallahi mutumin nan ƙwararren gaske ne duk duniyan nan ba wanda ya kai shi fasaha wajen aikin da kwamfuta sai dai kuma dan afirka ne bakar fata ne shi kaga wannan ka karfafa yabo ne yayi yabo kai wannan shine ta'kidul madhi bima yushbihu dhammi ka gani ko sai aka sinsa shi ne misali kamar ka nuna mashin ɗinka tana da gudu akwai ta da gudu malam sai dai kuma ba ta ba ba fallasa ai wani gushewa ne ayi kamar ka fara yaba ne kuma sai game ne sai kushe ba yabo ba su ba fallasa ka duba duk tsananin gudun da da yadda kake ta babu labari kuma wai kuma sai ka dace bai babu bai babu fallasa to kaga wannan ai akwai wannan ta'kidu dhammi ne bima yushbihul madda insha Allah ta'ala kuma watan abin da zai baka sha'awa ko duk gashi nan nasosa cikin alkur'ani duk wannan abubuwan da makaranta zaka ta gani gasu a gani Allah ka zamu dace Allah ka mana jagora to to a ka'idan mu suke ce mana ta'kidul madi bi mashbi dham darbani yustafna min sifatin na'am to takidul madhi karfafa yabo bima yushbu dhammi da wani abin da ke nuni kaman zargi ne darbani shi wannan nau'i biyu ne an yusafna min sifati dhammin manfiyatin la sifat la sifatu madhin na an yusafna min sifati dhammin ko za a yi togaciyan a yi togaciyan wata sifa ta kushewa manfiya da aka kore ta sifatu madifin watan takadirin bacci shi ne an yi na sifatu madifin za a fitar da siffan yabo min sifatu zamin manfiya daga siffan kushewa da aka kore kai mutumin na malam tibikan talaka ne malam typical talaka ne amma fa zakakuri ne gaskiya ba zakakuri ne mutumin nan sai dai kuma shi talaka ne kun gani zakakuri ne ka gani an yi menene yabo sai dai kuma talaka ne ko kuma misali a ce an yi na sifatu madihin min sifati dhammin gashi ba nan kamar na'ibi suwaid mutum da bakin girin amma malam faskila sai fitar shi a misira dukkan misira wannan faskila sai fitar shi a misira baki ne guluk kun gane amma faskila sai fitar shi a misira kaga wannan menene ta'kidul madihi ne bima yashru azam za dai mu ga su insha Allah ta'ala wannan wani uslubi ne na farko daga cikin uslubin kuma akwai an yi sifata da shayin sifatu madihin za a tabbatar mu da wani abu siffan yabo wa yuta ba da habi adatu istithna'in sai a zo kuma da adatu istithna a gaban wannan siffar taliha sifatu madihin ukhra wanda wata siffan yabo ke bi an yi sifata da shayin sifatu madihin za a tabbatar masa da siffan yabo wa yuta ba da habi adatin a gaba kuma sai a zo da adatu taliha sifatun madin ukura za a yabo yabo ne a gani kai ai mutumin nan zagaguri ne gashi kuma jarumin ta'kidu dhammi bima yushbihu al-madh darbani shi kuma ta'kidu dhammi wannan karfa kushewa ne bima yushbihu al-madh darbani shi kuma nau'i ne na farko an an yusafna min sifati madhin manfiyatin sifatu zammin an yi stafna za a fitar da siffa an yi stafna za a cire sifatu zammin siffan kushewa ne min sifatu madihin manfiya daga siffan kushewa da aka kore ta kai mutumin nan gaskiya ba shi da wani alheri an yi stafna sifatu zammin min sifati madihin manfiya ko ba shi da wani alheri illa kawai wawa ne shi ko kuma dai zamu dai zan mun ga misali ana na biyu kuma an yi sifatu li shay'in sifatu dhammi za a tabbatar da wani abu siffan kushewa summa yu'ta ba'da habi adatin sithna gaban ta kuma sai a zo da adatin sithna taliya sifatu dhammin ukhra da siffan kushewa kuma da na binta kai mutumin na mugu ne gashi kuma silent killer mugu ne sai dai kuma silent killer ne to Allah ka samu dace kun ga abubuwa biyu ne anan to bari mu gani zamu iya fito da su kalibun rumi ibn rumi ke cewa laysa bihi aibun kai ba wani aibi tare da shi siwa annahu sai dai shi la ta kaula ainu ala shirihi ido ba ta fada akan kwatankwacin sa kun gane laysa lahu aibun gaskiya shi ba shi da wani aibi sai dai fa bai bai rangwanta ma bai bai mi a bai tolerating din wannan nonsense da Hausa kan ci ne bai daukan wargi jamil jiddan bai daukan ranyi jamil jiddan eh bai da aibi sai dai kuma bai daukar raini bai da aibi sai dai bai daukar bai daukar raini yawa bai da aibi kanga an an an kauda menene sifan zargi amma kuma yabo ne take nuna fa in an ce baka da aibi yabo ake kun gane ko sai dai kuma bai daukar raini kaga wannan kuma an sake wata yaban ne wa kana akhar wani kuma yake cewa wala aiba fi ma'rufihim gaskiya cikin halayensu babu wani aibi gaira annahu sai dai banda cewa shi ya bayyana ajisar shakirina anil ajiyina wannan na bayyanar da gazawan masu godiya ne an shukuri ga barin godiya din wala wala aiba fihi fi ma'rufihim babu wani aibi a cikin kyawawan dabi'unsu duka babu wani aibi kaga nan menene yabo ne akai kun gani sai dai kuma wannan na nuna wani abu ne na gazawan masu godiya da godiya kaga wannan sifa ce ta biyu ko an yi satna sifata zammin min sifata madihin wa qala akar wa qala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana afsahul arabi kaga na ya koyabo bai da anni min quraishin sai da fafcha ko ko da kenan na fa fito da qurayshawa ne kaga shi wannan shi ma dai ta'kidul madihin bi man shi biyu azam wa gane nabi ga tujjari nabi ga tujjari ke cewa fatan kamulat akhlaquhu mutum fatan wani saurayi ne kamulat akhlaquhu ga dabi'un sulmanan duk sun cika gair annahu jawadin sai dai shi in garma ne fa fama yubgi alal mali baqiya bai rage komai bai rage wani abin rigewa akan dukiya in an ba shi dukiya ba ai mana yi kan haukai ne kawai ta labta mana bai rage komai kaga wannan menene mutum ne ka a yi inda aka sa shi tere jira ƙwararre ne malan ƙwararre ne sai dai kuma fa akwai shi da halin bera wadda ta gidin zammi ne ma yi shi madihi sai dai kuma muna bai gicce ta gaba su bai gyalewa kun gani ko eh sosai kuwa kaga kai idan ka duba za ka ɗauka fatan kamalin akhlaquhu gashi dai ɗabi'unsa sun kamala mutum ne gashi malam ƙwararre ne malam da sauransu amma ba gaskiya ba bai barin kwandala ta wuce kun gani to Allah ka sa mu dace Allah ka man jagora shi irin wannan ne gaskiya da bayani ka same shi sai dai sifatul ta'kidul madhi nabi ma yashbi dham sai dai ka same shi cikin alqur'ani to sai kuma mawdu'i na karke uslubul uslubul hakim uslubul hakim shine ya kamata ne a ce kun tambaye ni kan kaza za mu fara karatu ban fito ba sai yanzu shikenan sai na fito alama ga ya kusa tare da ni da kujewa da sauransu kun gani yanzu na fito karatu ya kamata a ce tun karfe biyar na fito sai yanzu na fito shikenan ina fitowa gashi ba kowa yana ganin ya kushi ya kujewa da ya kushewa tare da ni duk ba ku tambaye ni ba a malam lafiya dai ko a sai ma sai ku shiga cewa a malam ka fi zo a makare ka zo a makare kun gane ni kuma in na tashi sai da kuce ko kuma ku ce malam ka zo a makare sai in ce muku a ai dazu ne da muke da masallaci ne accident ban dawo cikin hayyaci ba sai sai yanzu shi yasa ku ga na fito yanzu ai kaga na ba ku amsa ne kai tsaye ban ba ku amsa kai tsaye ba sai na ba ku amsar wani abin da da a ce kun lura shine kamata ku tambaye ni akai ba abin da ku tambaye ni akai ba uslub hakim kenan to uslubul hakim a ka'ida tana yana cewa talakil mukhatab shine haduwa da mai wanda kake magana da shi ma'ana fuskantar wanda kake magana da shi bigairi ma ya tarqabu da wani abin da ba shine yake yake yake jira ba yake dako ba imma bi tarki su'alihi ko dai gabarin tambayarsa wal ijaba an su'alin da tambaya kan wata tambaya lam yas'al wanda bai shi bai tambaya ba wa imma bi hamli kalami ko kuma ka dauki maganarsa alama kana ya kasudu bisa ga zuwa ga abin da yake nufi ishara ila annahu yanbaghi lahu an yas'ala hadha su'al kana mai nuni ne akan cewa ya kamata ne a ce ya maka irin wannan tambayan aw ya kasuda hadha ma'ana ko kuma ya nufanci irin wannan ma'ana din kai sai ka bashi jawabi kai magana da shi kan abin da ya kamata a ce ya kula qala ta'ala Allah yake cewa yas'alunaka anil ahilla suna tambayan ka dangane da jirajiran wata wata ma'ana sikin ga wata zai fito karami sai ya girma sai kuma ya rauni ya bace ya kawo tabbayar shi ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga mani menene hikiman wata ke kasancewa a cikin irin wannan hali me hikimar haka to sai ba su yi mishi tambaya ba sai Allah ya ce musu ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu qul ka faɗa musu hiya mawaqitul linnas ai waɗannan watanni da kuke gani suna fitowa jirajirai ƙanana da surar ra'un can sai su girma su cika da sauransu to lokuta ne da Allah ya sa ga mutane wannan ne suke gane lokacin da za a yi kaza da kaza da kaza wal haji da ma lokacin aikin haji kaga nan Allah subhanahu ta'ala bai ba su amsa kai tsaye ga tambayan da suke ba sai ya faɗa musu hikimar sanya watannin shine ana wa kana al-hajjaj hajjaj kuma yake cewa قال ثقلت على قال ثقلت اذ اتيت مرارا قال yace ثقلت gaskiya na yoyaya zan aza maka nauyi ne kawai ma'ana na aza maka nauyi ne idan ataytuka miraran idan ataytu miraran idan na yawaita zuwa qultu thaqalta sai yace eh ka nauyaya thaqalta kahiri ka nauye nauye bayana bil ayadi da kyaututtuka qala tawaltu sai ce na tsawaita kada sai ce na tsawaltu na tsawaita qultu aulaita taulan kaga anan sai ce tsawaltu na tsawaita ko qultu ni kuma sun ce aulaita taulan ai ka jibantar da kyauta ne maimakon ya ce ya kawo dalilin tsawaltu na tsawaitawan a'a shi kuma sai ce musu menene a'a ai kai ne ka menene kai ne ka tsawaita kyauta kala abramtu qultu habla widadi kala sai ce abramtu abramtu amlaltu bi ma'ana na kosa qultu sai ce habla widadi a igiyan soyayya na to gashi nan da yace tawaltu maimakon ya kawo dalilin me yasa ya dawala din wanda ke magana da shi shi kuma hajjajin sai ce a auleta daunin a ai ka jabantar min da kyaututtuka ne masu yawa da kuma ya ce a baramtu na kosar imlal kosarwa shi kuma sai nuna mashi a igiyan da ke kula dangantaka tsakankanin shi ita ce abin kula ya kamata a ce ne magana kai ta biyu magana kai ba sai yana son yi nuna ko ya tsawaita har ya sa shi cikin kosawa da sauransu to Allah ka samu dace idan Allah ya kama insha Allah sun ta'ala sai mu zo mu ci gaba da wajen istiyara nan ko insha Allah to idan wani ya ji kuskure ko tambihi muna iya gabatarwa insha Allah abinda Allah ba mu iko muka fara daidai Allah shi ba mu lada wannan ne kuskure Allah ya rubuta da kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk